أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أولا مسلاتي متار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي غبا دكراتمنا الموطأ ta imam malik imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na shidda a cikin karatun wannan littafin muna hudu ga watan sha'ban hudu ko uku a yadda dai aka dan samu sabani uku yo ta uku ga watan sha'ban hijira daga garin makka zuwa madina 1446 wanda yi daidai da biyu ga watan biyu a kalandar bature biyar idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata muna cikin kitab ko babu kotis salat muna kan hadisi na shidda wanda malam ya kawo shi yake cewa wa haddasani an malikin an nafi maula abdullahi bin umar أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراء إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة وانا حديث إمام البخاري إمام مالك شيكري يكي بنتدشي babu wa'ansu daga cikin malamai kan sihah ko sahihain ko kuma wannan kutubu sunan wanda suka hutar da wannan hadisin imamu malik shi kadai yake banta da wannan hadisin yake cewa haddasani an malikin shi wannan mun riga mun yi bayani wanda yake cewa haddasani an malik shine yahya bin yahya laisi idan kaji an ce wa haddasani yahya an malik wannan kuma ɗani na shiwa shi yahya bin yahya laisi shine wanda ake kiran shi da abu marwan abdullahi abdullahi bin yahya bin yahya laisi idan ku kaji an ce wa haddathani an malik wannan kuma direct daga shi wanda ya rawaito riwayar ne daga malamin shi imam malik rahimahullahu ta'ala yake cewa an nafi waye nafi nafi maula abdullahi bin umar bin al-khattab al-qurashi abu abu abdullahi al-madani al-faqih shine duk da muka ce mu tsawaita akan tarjama to lokacin zai mana wannan a gulguje dai shi wannan nafi shine maula yantaccen bawa na abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi asalin shi mutum ne wanda ya fito daga nan maghrib yanzu ainihin kasan marok kenan barbar ne ya tahi asal wa'ansu daga cikin malaman tarajum suka ce a'a daga naisabur wannan malamin ya hoto nafi amma dai intaccen bawa ne na wa na abdullahi bin umar shi ne ake mai nasabi nisba shi take dangantuwa alƙurashi almadani waƙila almagribi asal yana ɗaya daga cikin tsabaka ta uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazaunin garin Madina ne ya mutu a shekara ta 116 da hijira daga garin Makka zuwa Madina wa'ansu daga cikin malaman tarihi suka ce a'a 117 Allah mai cikawa wa'ansu suka ce 118 Allah yi mai cikawa malaman tarajum sun ambace shi malaman hadisi sun ambace shi sun ce siqatun sabtun faqihun mashhurun kamar idan ka koma cikin taqribut tahzib ibn hajar al-asqalani ya bada labarin shi yake cewa an abdullah bin umar abdullah bin umar wannan kowa ya sani babban malami ne da ga abdullah da ga umar bin al-khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna umar bin al-khattab khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu a shekara ta yaushe 23 da hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa umar bin al-khattab yake haɗi mana ko ya rubuta wa wanda yake mulkinsu a wani hali ne umar bin al-khattab ya yi wannan rubutun umar bin al-khattab ya yi wannan rubutun lokacin da yake matsayin khalifa na mummunai a wannan lokacin umar bin al-khattab ya rubuta wannan wasiƙa da ya rubuta wannan wasiƙa wai bata dakata ba akan wane da wane da wane ba dukkan wa'ansu wanda ya wakilta su kasance idan shi a wa'ansu gari ruwa gwamnonin shi ya rubuta musu yake ce musu inna ahamma amrikum indi as-salat yake cewa mafi mahimmancin al'amarinku a guna shine sallah mafi mahimmancin al'amarinku a guna ita ce sallah kaga yanzu wani gwamna ne ko wani shugaban kasa ne zai rubuta wa wanda suke kalkashin shi wanda suke kula da al'amurrukan shi a sauran gari ruwa ya ce mafi mahimmancin al'amarinku a guna shine sallah wannan ita ce babban wasiƙa da umar ya aikawa gwamnonin shi a kowane gari inna ahamma amrikum indi as-salat mafi muhimmancin al'amarinku a guna shine sallah ba wai ya za a yi ku hada mini research ba ba za a ya za a yi a hada mini kuɗi kaza ba ya za a yi kaza ya za a yi kaza a'a mafi muhimmancin al'amarinku a guna ita ce sallah dalilin mi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan aka seta mutane akan sallah ya kasance sallah ita ce jagorar rayuwar mutane to tabbas za ta haramta musu ko za ta sha makance su da aiwatar da abubuwa wanda suke na sabo kamar yadda ubangiji yake bayyana mana utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka karanta musu abinda aka yi maka wa'ayi daga cikin alqur'ani yace kuma ka tsayar da sallah ba don komi ba saboda ita wannan sallar tana hana ɗa musulmi tana hana bawa ya aiwatar da alfasha da mugun aiki shi ne na umar ya ce musu in kuna so a sayi ta al'umma kuna so ku yi abin da na umarce ku da shi shi ne ku taurara ku ji mafi mahimmancin al'amarinku a guna ita ce sallah yake cewa faman hafizaha wa hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallan nan nan malaman hadisi suka ce kalma guda biyu ce malin ya kawo umar bin khattab ya kawo faman hafiza faman hafizaha duk wanda ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha ya kiyaye akan bayar da sallar kamar yadda aka umurce ta kamar yadda aka umurce shi ya aiwatar da ita shine malaman hadisi suka ce hafiza hafiza alai faman hafizaha duk wanda ya kiyaye sallah yake cewa nan ya yi ta ya tsayar da sallar ya bayar da sharɗanta ko ya zo da sharɗanta ya yi tsarki ya yi ruku'i ya yi sujada kamar yadda aka umarce shi wannan shine ya kiyaye sallah ya ce wa hafaza alaiha ya kiyaye lokutan sallah ya yi ta kamar yadda aka umarce shi an ce mai inna salata kana ta alal mu'minina kitaban mawquta an ce sallah tana da wani lokaci wanda aka kayyade farilla ne idan lokacin nan ya shiga ga duk wanda yake baligi musulmi mai hankali wajibin shi ne ya aiwatar da wannan sallah yake cewa to wannan wa hafaza alaiha ya kiyaye ya aiwatar da ita a lokacin ta kamar yadda ubangiji yake bayyana mana hafizu ala salawati was salati wusta kaga hafaz alaiha ku kiyaye lokutan sallah kuma ku kiyaye lokutan sallah wanda suke matsakaita da yawa daga cikin malaman hadisi suka ce malaman tafsiri suka ce ita ce sallar la'asar hafizu ala salawati ku kiyaye akan sallolinku ku yi ta a lokacin ta kamar yadda aka umarce ku shi ne nan umar ya ce faman hafizaha duk wanda ya kiyaye wannan sallar ya yi ta kamar yadda aka umarce ta da sharuɗanta ya yi tsarki ya yi ruku'i kamar yadda aka umarce shi ya yi sujada kamar yadda aka umarce shi wa hafaza alaiha ya yi ta a cikin lokacinta wasu daga cikin malaman tafsiri wasu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a abinda Umar yake nihi wa faman hafizaha wa hafaza alaiha ta'kidi ne li qawlihi man hafizaha dalilin hada shi duk wanda ya kiyaye sallah ya ƙara kiyaye sallah kamar yadda aka umurce shi yake cewa hafiza dinahu ya kiyaye addinin shi malama hadisi suka ce ba wai dukkan ya kiyaye wa'ansu abubuwa mafi mahimmanci daga cikin addinin shi sun kawo dalilai suka ce faman wa hafiza dinahu ba dukkan addinin bane ba amma dai abu mafi mahimmanci ko mafi yawa daga cikin abubuwa masu mahimmanci ya rigayi ya kiyaye su yake cewa kuma abin da yake tabbatar maka da haka wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha adya duk wanda ya tuzartar da sallah to wani sallan ma zai iya tozartar da shi ya isa Allah yake cewa duk wanda ya kiyaye sallah ko duk wanda ya tozartar da sallah to wani sallan ma za ya iya tozartar da shi malama hadisi suke cewa nan idan ka ɗauka attazi yana iya ihtimalin ma'anayin ma'anaye ne takan yi a samu ɗayan ma'ana guda biyu shine duk wanda ya tozartar da sallah to dukkan sauran ibadodi yana iya ya tozartar da su ba wani ba ruwan shi saboda babban al'amari ma bai kula da shi ba to ina to da abin da yake yan ƙananan ibadodi wurin aikata su yana iya ya tozartar da su wasu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a duk wanda ya tozartar da sallah to ana zaton sauran ibadodi ma wanda ake yin su a ɓoye yana iya ya tozartar da su ba zai yi su ba kamar yadda aka umarce shi ba misalin ibada wadda take ɓoyayya azumi in wanda ya tozartar da sallah ba abin mamaki bane bai yake yin azumi tunda ibada ce wadda ake yin ta a ɓoye ba wani wanda zai iya sanin menene kake cikin shi na huto na shiga mun yi shagalin mu mun yi kaza mun yi kaza mun yi mu'amala ta kasuwa mun yi na koma gehe ko na shiga gida na ko na tayi na na sha makance ko na shiga biro ina ina iya cin abin da naga dama ina iya shan abin da naga dama shine nan suka ce in dai zai iya tozartar da sallah to duk wata ibada wadda take boyayya wanda mutumin yana iya tozartar da ita ko kuma ya kasance duk wanda ya tozartar da sallah to sauran ibadodi wanda suke koma bayan sallah ba ruwan shi yana iyawa ya tozartar da ita kaga ta'alilin da Umar yayi shine mafi muhimmancin al'amarin ku a guna a matsayina na shugaban kasa shine ku kiyaye sallah wanda ya kiyaye ta to ya kiyaye addinin shi wanda ya tozartar da sallah to ba wani abu ma wanda yake koma bayan sallah yana iya tozartar da shi ya iya cin amana ya iya ha'incin ƙasa yana iya cin mutuncin duk wani wanda ya ciga ko ya shiga tsankanin shi da shi da abin da yake nema ya cimma buri a rayuwar shi kaga wannan yana karantar da mu menene ya kamata a ce jagora yayi kokarin ya sanya wanda yake jagorancin su sun kiyaye shi ita ce sallah in an kiyaye ta to dukkan komai zai zo da sauki in ba a kiyaye ta ba to tabbas lalaci da cin amana da ha'inci tabbas zai zo ya inkarni a cikin zukatan mutane shi ne yake cewa sun makata ba bayan ya yi wannan kashedi ya yi jan kunni mafi mahimmancin al'amarinku a huna shi ne sallah sannan ya rubuta musu yake cewa wannan shi ne lokutan sallah wanda muka sallata tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina so a kiyaye lokutan sallah a sallaci sallah kowata sallah a cikin lokacinta yake cewa an sallu zuhura izakan alfai'u zira'at ku sallaci sallah a zahar idan inuwa ta kai daidai kwatankwacin zira'i guda zira'i shine daga nan zuwa nan daidai zira'i guda idan inuwa ka same ta bayan ta karkace to ka sallaci sallarka ta azawar kana iya kaddarawa minti goma ko minti biyar bayan rana ta yi zawadi minti goma bayan rana ta yi zawadi minti goma sha biyar bayan rana ta yi zawali a wannan ƙalƙashin interval ɗin nan kana iya samun inuwa daidai kwatankwacin zira'i rana idan ta hutu tana tahiya ne mataki uku hudawarta ta zo tsakiya idan ta zo tsakiya ta karkata ta kai zuwa faɗawarta to da zarar rana ta tsaya a tsakiya ta karkata daidai gwalgwadon zira'i guda ka sami inuwar zira'i to kana iya sallata salla a zawar ka gani sabanin galgajiyar mu a ce he mun kai karhe biyu ko a sai mun dangana zuwa karhe biyu da kaza ko kuma sai lokaci kaza a'a ita lokacin sallah hatta da wa'inda suke tutiya a'a mu muna da yar stable wadda kurum ita ce lokacin sallar mu wannan shi ma da kai kuskure da zaran an ce maka lokaci ya shiga inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta da zaran lokaci ya shiga to lokacin sallah ya sallah ta zamanto wajibi akan ka kayi ta a harkon lokacinta shine mafi fadala a gare ka in dai ba wani abu zai jinkirta ka ba ko wani abu zai sanyo ka gaba ya sanya baka yi ta ba a wannan lokacin ba sai yake cewa wal asr wannan ila an ya kuna zillu ahadikum misla zuwa lokacin da inuwa ɗaya daga cikinku za ta kasance kwatankwacin shi kinan wannan dukkan shi lokaci ne nami lokacin sallah a zahar ne ya ce wal asra wa shamsu murtafi'a bayan inuwa kowa ta inuwa duk wanda ya tsaya a cikin rana zai sami inuwa daidai kwatankwacin shi a wata riwaya can gaba za mu karanta ta inuwan mutum ta kai daidai kwatankwacin shi guda biyu a lokacin nan sallar la'asar ta shiga zuwa lokacin da ila wannan yace wal asr wa shamsu murtafi'a ana sallata sallar la'asar lokacin ta yana shiga idan rana ta dan daga lokacin da ta daga tana da sifa bayda'u naqiyya wara ce kal annaƙi shi ne abin da yake fes wara ce babu jajajin a tare da ita wannan shi ne lokacin lokacin mi lokacin sallar la'asar ya ce ƙadar ma ya siro rakiwu farsahai ni au talatatan gwalgwadon mai tahiya wanda zai hawo abin hawan shi yana tahiya tahiya wanda take ta takama tahiya ba ta sauki ba tahiya ba ta gudu ba wanda zai hawo abin hawan shi yi tahiya daidai gwalgwajin farsahi guda au talata ma ya siro raki farsakai ne au salasatar gwalgwadon mai tahiya wanda zai hawo abin hawan shi yi tahiya gwalgwadon farsahi guda biyu ko kuma farsahi guda uku farsahi guda shine zai baka mil guda uku dukkan mil daya yana baka mil sisan metar kenan kilo guda da metar 600 wannan shine mil idan ka samu farsahi guda biyu kenan zai baka mil shidda idan ka samu farsahi guda uku zai baka mil tara ya ce to gwalgwadon lokacin da rana za ta kasance bai ba ko lokacin da sallar la'asar za ta shiga lokacin da rana ta kasance bai ba'un naƙiyya ta hiyar gwalgwadon farsahi guda biyu ko uku a lokacin nan wannan shine lokacin da rana ko lokacin sallar la'asar yake cewa ƙabla wurubi shamsi kamun rana ta fada kina a wannan intervalin rana za ta yi tun rana tana haske babu jajjira a tare da ita har zuwa lokacin da rana za ta yi jajjira ta kai zuwa lokacin da za ta fada wannan dukkan shi lokacin sallar la'asar yake cewa wal magriba idza gharbat shamsu ita kuma sallar magriba idan rana ta fada a lokacin nan lokacin ta yake shiga ya ce wal isha'a ita kuma lokacin sallar isha idan gaba shafaku idan wannan jajajen bayan rana ta riga ya ta hada idan ka kalli inda rana ta hada ka kalli yamma za ka ga wani jajajaja to zuwa lokacin da rana ta wannan jajajajen ya ɓace a lokacin nan lokacin sallar isha ya shiga lokacin sallar magariba ya huta to idan ya shiga wannan jajajajen ya ɓace ya ce ila sulsul laili zuwa ɗayan ukun dare dukkan shi wannan lokaci ne na sallar isha'i yake cewa to don haka faman nama fala namata ainihu faman nama fala namata ainihu har su uku umar yake wadi yace duk wanda yi barci kadda Allah ya sanya idanuwan nashi su yi barci wannan malamai suka ce umar yana tambihi ne akan lalle bai halatta a wannan lokacin kamun ka sallaci sallar isha'i kai barci yana so ya nuna musu haramci ko rishin yin barci a wannan lokacin lokacin da kamun mutum ya yi sallar isha'i wasu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a abinda umar yake ni shine duk wanda ya rabkana ya shigalti da wani abu bai sallata sallar isha'i ba har zuwa ɗayan ukun dare yake cewa to kan Allah sa idanuwan nashi ta yi barci wannan magana ce wanda balarabe za ka samu yana yi kamar ya ce maka wai haƙ sakalatka ummuka ba wai addu'a ba ce ba kadda Allah sanya ka zannin ko ka Allah sa ko Allah sanya ka zannin ya same ka ba bai halatta a wannan lokacin mutum ya yi barci ya rabkanu bai yi sallar isha'i ba saboda ɗayan biyu ne ko a tashi ko ka a tashi idan ba a tashi ba kuma abin da yake farilla a kanka ka tozartar da shi ba ka aiwatar da shi ba a lokacin shi ba shi ne hasso uku umar yake bayyana haka yake cewa subhu wa nujumu badiyatun mushtabika ita kuma lokacin sallah asbahi ana yin shi ne lokacin da tarmamu suke suke bayyanannu a sama kuma sun hahaɗe tsayankaninsu me yake nuna maka shine idan dai da kwai duhu ai tarmamuwa ana ganinta idan kuma haske ya disaso ko haske ya bayyanu to babu hira a ga tarmamuwa shine nan kinaya ce lokacin da ake sallata sallah asbahi lokacin da haske bai wara bayyanuwa ba idan da zaka daga kanka zaka ga tarmamu a hahada gu daya wannan shine abinda umar yake so ya bayyana mana ka gani a cikin hadisin nan umar ya bayyana mana mafi mahimmancin al'amari kuma wannan in ka ɗauki wannan wasiƙa wadda umar ya aika wa gwamnonin shi ta ishe ka abin izina lalle in aka ce wannan musulmai ne ake jagoranci to lazim ya kasance jagora na musulmai ya himmantu akan abin da yake wajibi game da al'ummar shi abin da yake farilla wani baya dauke maka wannan wannan al'amarin wani bai isa ya dauke maka wannan al'amarin ba ita ce sallah wajibinka ne ka zo da shi wajibi ne game da mai jagoranta al'umma ya kasance ya yi tsayin daka akan wanda yake jagoranta sun ba da abin da yake haƙƙinsa a gun ubangiji su bautata mai kamar yadda ya umarce su lokacin sallah duk abin da ake a matsayinka na jagora ko da ma'aikata ce gare ka ka tabbatarwa a gobe kiyama wa za a tsayar da kai a gaban ubangijinka yaya kai da wanda ubangiji ya baka jagoranci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati ko da gidanka manzo Allah aka baka jagoranci to ka tabbata sai an tambaye ka akan iyalinka ina a ɗauki amanar ƙasa a baka ina a ɗauki amanar ma'aikata a baka to ya kasance duk jagorancin da aka baka mafi mahimmancin al'amari ita ce sallah in wani taro ake in mi ake tattamnawa da zaran an ce lokacin sallah ya shiga ka yi ƙoƙari ka ba da umarni a tsaida abu ne na rayuwar duniya duk a kai a kawo bakin shi rayuwar duniya sai dai idan kun kyautata niyya ku samu ladan shi a gobe kiyama in babu niyya duniya ake wa to tabbas ba wani abin da za ku samu a kun ubangijinku man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib shirman banza ne rayuwar nan duk abin da ake aiwatarwa a shiga a hutan kaza za a tara kaza za a yi kuɗi ya hutu kaza za a yi a haɗa kaza a yi kaza a samu kaza in dai babu Allah a ciki to shirman banza ne ba wani abin da bawa za ka samu amma dai duk abin da za a yi ko da na rayuwar duniyar ne ku ƙara nashi ku kyautata niyya a gun neman lahirar ku to tabbas ubangiji zai sakanta muku za ya ba ku ladan ku to in a ina kake jagoranci komin karamin wurin da kake jagoranci to ka yi abin da umar ya umarci wanda yake jagoranta shine mafi mahimmancin al'amari ita ce sallah aikin nan da kake fafatka a sai an yi shi sai an bada sai an yi kaza sai an meka kaza a lokaci kaza sai an yi kaza wata rana kana zamne za ka gani ba kai ba kake yi ba wa'ansu ne suke yi da ka tsaya ka ba wa Allah abinda ko ka ba wa abinda yake wajibin ka muhimmanci da ba kai zuwa ga haka ba da dama a rayuwa mafi muhimmancin al'amari a gunku shine wannan sallah ku kiyaye ta lokacinta idan ya shiga a tsayar da komai a ta yi sallah saboda wannan sallah ita ce gatanka ita ce gatan waɗanda kake jagoranta idan an kiyaye to tabbas ubangiji zai kiyaye ku da kiyaye washi ya dakile hanyoyi wanda za ku ringa alfasha da mugun aiki idan kuma ku tozarta ta to duk wani abu wanda yake sauran abin da yake koma bayan sallah to kuna iya ku tozarta shi kuna iya cin amana aikin da kuke cikin shi kuna iya cin amana ƙasar taku kuna iya cin amana kaza da kaza da kaza ku ci amana kawunanku ku ci amana amanar da ubangiji ya ɗora muku shi sanya duk wanda ya kiyaye ta to ya kiyaye addinin shi a matsayinka na jagora in a ina kake ko da gidanka ne ka yi ƙoƙari ka yi umarni a kiyaye ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa yana kasuwa sai ake bashi labari afon yana kasuwa ya ga al'amurruka sun ƙici sun ƙicin yewa ba kasuwa ba komai wanda suke zauwa sayan ma dai su tsallake shi sai wani wuri su saya ya ce wannan al'amarin da kwai laushe cikin naɗi ya ce bari ya gangara gida ya take ga me ake yi a gidan yana isa gida ya ga da matan gidan da yaran gidan kowa ya shagalta da wani abu lokacin sallah ya shiga ba a ajiye ba abin da ake yi ba aka sallaci sallah a lokacin ta ba ana can ana ana ana ta bikin duniya yace an yi sallah ba a yi sallah ba yace to kowa ya ajiye abin da ake a zo a yi sallah ana yin sallah a gaban shi kowa ya tsayar da sallah shi ya koma kasuwa sai Allah ya bude mai kasuwa kurum wane yanzu wane yanzu wane yanzu ya kace alhamdulillah إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن حافظ عليها فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه دوتا نصرى da zaka samu a rayuwa tana tattare ne da kiyaye dokokin ubangiji mafi girman al'amari wanda bayan tauhidi shine wannan sallah mu kiyaye ta ubangijinmu za ya kiyaye mu da kiyaye washe za ya sha bakance mu ya nesantar da mu da aiwatar da mugayen aiki da alfasha da mu da almunkar ka gama fumul mukhalafa kwa wanda bai yi ba to tabbas za ya aiwatar da haka shi ne kokari duk inda muke wannan sallar ita ce gatanmu da zaran ka isa gaban ubangijinka ita ce za a buɗe kundinta kamun a buɗe kundin yaya ka aiwatar da ka tare da abokan aikinka ya ka aiwatar da mu'amalarka tare da mutanenka wanda kuke tare da su yaya kaza yaya kaza yaya aikin da kake kan shi a rayuwarka ta nan duniya yaya neman ka a rayuwarka ta nan duniya sai an fara cewa ku bincika mana sallah idan aka leƙa aka ga sallan nan ta yi redi ce normality kai tsaye za a ce wannan kumele sai fa sai ya huce ce da zaran an leƙa an gani wannan sallar an tuzartar da ita ba a yi ta ba kamar yadda aka umarta ba ba a yi ta a cikin lokacinta ba wannan sallar sai an kare bikin duniya za a zo a yi jam'u a haɗa magariba da azadu da isha'i he an ƙi da komi ita ce ƙarshen al'amari na bawa za a ce to ku binciko komin shi kai ka sani ko polis ya tare ka yace maka ya bincika komi to da kai ba lalle a sha ba to ina ga ubangijinka mafi sanin sirrinka mafi sanin abin da kake aiwatarwa abin da ma baka san zaka yin bashi ya sani wannan ba karaman nasiha bace ba wadda Umar bin Al-Khattab yake mana kuma su wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin duk wani mai jagoranci kowane ne daidai da wata yan karamin ma'aikata ce gare ka an hore ka da kai koyi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunna ta khalifofin shi wanda suke shiryayyu ko da dan shago ne gare ka da kun yara ƙalƙashinka to ya kasance mafi mahimmancin al'amarinku ita ce sallah ina ga wanda yake rikon gari kamar wannan ina wanda yake rikon ƙasa kamar wannan ina wanda yake rikon ƙasa wanda ta yi wannan ina wanda yake rikon duniya wannan a lokacin da umar yake wannan bayanin a matsayin shi na duk wata ƙasa wadda za a samu musulmi a cikinta shi ne mai faɗa a shi yana matsayin amirul mu'mini na sani ya shi duk wani shugaba wanda ya kwan a wannan lokacin yake cewa mafi mahimmancin al'amarinku a guna ita ce sallah Allah ya datar da sai hadisi na gaba mala yake cewa wa haddathani an malik an ammihi abi suhail an abihi anna umara bin al-khattab kataba ila abi musa an salli zuhra idza zaghat ash-shams wal asra wash-shamsu bayda'u naqiyya قبل أن يدخلها سفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل وأن حديث دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى مالك دقى عمي أبي سهيل أبي سهيل شيني نافع بن مالك يا بينا من يكتي وعمه أبي سهيل شيني nafi bin malik bin abi amir al'asbahi shi ne attaimi ana kiran shi da abu suhail al-madani halifu bani tamima yana ɗaya daga cikin tsabaka ta hudu wanda suka rawaito ko daga cikin masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiƙa ne malaman hadisi sun wasaƙa shi kamar yadda su ibn hajar su ibn hibban sun kawo malami ne wanda yake siƙa ana karɓar hadisi a gun shi ya mutu a shekara ta ko bayan shekara ta 140 da hijira ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an abihi daga baban shi shi abi suhail shine malik bin amir al-asbahi bin gaiman bin khuthail bin amr bin al-haris al-asbahi ana mi alkunya da abu anas ko kuma a wata hada ta malaman tarihi suke cewa Abu Muhammad wannan ita ce alkunya shi dangantuwar shi tana kaiwa zuwa ga kabilar Al-Asfah Al-Madani yana ɗaya daga cikin tabaka ta biyu na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma sika ne amintacce ne ana karɓar hadisin shi ya mutu a shekara ta 74 daga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa anna Umar bin al-Khattab na'am أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب يرضى الله اشتبتا أغريش خليفة نبي وانده متى شكرة تا إشرن دا أكو هجرة دا غرم مكة مدينة يتي كتب إلى أبي موسى يا أيكا وأبو موسى العشعري لوكة نينا أيكي كالكشنشي أن صلي الزهرة إذا زادت الشمس لوكة دا يكا ماتا يا كي أبو موسى دا كي دا جماعة كدا وانده كي جاغورانتي كسلا تسلا أزهر كيني إدرانا رانا تكركتي ai zagat idha malat idan rana ta karkace malat an wasɗi sama'i min jihatil gharb min jihatil maghrib idan ta karkace bangaren yamma daga tsakiya ta dan karkace yace a wannan lokacin shine lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallah azhar dan haka ina umurta ku idan idan rana ta karkace ta yamma bayan ta tsaya a tsakiya yace ku sallaci sallar ku ta azhar yace wal asra wash-shamsu bayda'a naqiyya ku sallaci lokacin sallar la'asar idan rana ta kasance waraqal babu wani jajaji a tare da ita yace qabla an yadkhulaha sufratun kamun wani jajaja ya shige ta idan rana ta dan daga ko ta karkata tana neman hadawa kamar in ka dauki disattar disattar taran zaka ga ranar ta yi wani jajaja yace to kamun wannan lokacin ku yi kokarin ku sallaci sallar ku ta ta la'asar ya ce wal magriba iza garbata shamsu magariba ku sallace ta idan rana ta rigaye ta fada ya ce wa akhirul isha'a ka jinkirta sallar isha'i malam tanam matukar ba ka yi barci ba ka jinkirta ta matukar ba wai lokacin barcin ka bane ba kana iya jinkirta ta a wata riwaya har zuwa rabin dare ko kuma ka jinkirta ta zuwa ɗayan ukun dare ko zuwa tsakiyar dare da kasancewar riwaya mafi rinjaye shine ɗayan ukun dare wannan shine lokaci wanda yake muktari na sallah ko lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ko ya sallaci sallar sallar sallar isha'i akwai riwaya ta imamul bukhari da muslim sun kawo ta wanda lokacin da aka zo ana zamne ana ta jiran sallar isha'i yau manzan Allah ya huto gobe manzan Allah ya huto har sai da ya kai mutane suna suna suna suna suna barci a cikin masallaci Umar da ya ga haka ya shiga gidan manzan Allah ai gidan da yashi ne yake cewa raqadan nasu wasubiya raqadan nisa'u wasubiya manzan Allah ai mata da yara duk sun yi barci a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanka ya huto diddin ya sallaci game da mamun shi ko ya sallaci sallar isha tare da mamun shi shine Umar yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fa idza huwa yaqtur yana tsagon ruwa lokacin da ya huto alaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka kamun ya huto yace a lokacin nan mutane suka manzo Allah ya kabarta sallah mutane suka bayan shi suka sallaci sallar ta isha yace wannan shine lokacin ta sai dai kadda a kumtatawa mutane inda aka kai ta sha biyun ko karhe karhe sha ɗayan dare wannan kamar misalin takriban karhe goma zuwa sha ɗaya in aka kai ta nan gaskiya da kwai takurawa amma dai wannan shine lokacinta sai dai kuma mun sani a cikin addini wa mahaji ala alaikum fi dini min haraj duk abin da zai kuntata wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya riga ya dauke mana shi kuma kai ma ba a baka damar ba duk abin da da kwai takurawa a cikin shi ka aiwatar da shi abinda ake so shine an aiko da manza Allah sallallahu alaihi wasallama da addini mai sauki Aisha take cewa manzan Allah duk lokacin da ya ga wani abu mai sauki aka bashi zabi akan abubuwa guda biyu duk ya saukin su sai ya leka wanne ne mafi sauki duk dan ya daukar wa al'umma shi kada a samu kumci a rayuwa amma ja'ala alaikum fid dini min haraj yake cewa matukar ba kai barci ba wa salli subha ka sallaci sallar asubahi wan nujumu badiyatun mushtabika tarmamu suna nan a bayyane a halhade a sama shine kamar yadda muka bayyana a wani hali ne zaka samu sarmamu a hade a bayyane shine halin da haske bai fara hutawa ba shine badiya a bayyane suke da kada kanka zaka gansu mushtabika mushtami'a suna nan a suna nan a haɗe a gu ɗaya idan ka ɗauka harkon dare da ƙarshen dare yadda za ka gatar mamu ba ɗaya ba ne ba ƙarshen dare lokacin daidai ke tawa alfajir idan ka ɗaga kanka za ka gatar mamun kai ka ce a guɗe suke a unguwa ɗaya suke wannan tarmamun a koda yaushe suna nan nan ne wurinsu kurum hasken idan ya hoto sai ya disasar da haskensu ya kasance baka ganinsu idan kuma hasken ya ɓoye idan ka ɗaga kanka za ka gansu sai yake cewa waƙara fiha bi surataini ƙabilataini min al-mufassal idan ka zo sallah asbahi ga abin da zaka karanta surori guda biyu daga cikin al-mufassalat al-mufassal a hada mafi rinjaye yana tuharawa ne daga suratul hujurat zuwa abasa wa tawalla an sanya musu al-mufassalat saboda yawan rarrabawa da zaka yi tsayankaninsu da su da sura idan ka zo an suka ce da qaf wafan hada dai mafi da qaf zawwa qaf sai hujurat ko daga qaf har zawwa suratu abasa abasa wa tawalla suratul a'ma an sanya musu al-mufassalat sabida rarrabuwa da ka dan ja safa a ɗaya ɗaya da rabi shikenan ka shiga ka gama ka shiga wata sura daban kuma hakan aka yi so sallah asuba a dan tsawaita ta kadda a yi ta kaɗan karanta yadda kake karanta suratu kanda kake karantawa a sallar isha abinda ake so shine a ɗan tsawaita sai dai kuma yana ɗaya daga cikin fiƙihun limami ko fahimta hange da fahimta na limami shine idan ya zo ya leƙa ya ga suwa zai wa sallah idan da kwai wa'inda suke marasa ƙarhi to baya halatta ga limami ya tsawaita musu sallah wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kukan yaro ne zai ji saboda kai takurawa ma'aihiyar yaron nan manzo Allah sai gaggauta sallah ya kasance limami yana da faqihu ba kurin sabon maharraci ba yazo ya samu mutane yayi ta yayi tabo da su a cikin sallah ba haka ba limami a kullun za ya ringa lekawa ya ga su waye yake yi wa sallah ba dan komi ba idan ka dauka dalilin hadisin mu'aziyar da Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya zo ya ja sallah wani yana da uzurin shi kurmiya ya ja baya idasa sallar shi ya shiga shagalin shi sai kai ana cewa ai wani ana cikin sallah ya bar sallah ya tahi yayi sallah shi ya tahi shi an ya kuma munafiki bane ba to shi wannan kalmar ya za a yi na san me munahunci na san makomin munafiki innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira yace ni ho wannan abun ba da aka munu ha an muni sai fajo ne bai kamata ba zan kai kukara zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an muni ba daidai ba ya yi taƙim-taƙim ya kai zuwa manzo Allah jiya mu'az ya zo kuma mu'az ya kasance he ya zo ya yi sallah a masallacin manzo Allah ya samu ya samu ladan sallah ɗaya ladan kamar sallah kamar sallah ɗari ce sai ya samu kuma sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma al'awali nan ungosu idan ya koma sannan shine limamin ungosu sannan ya kirayi sallah ya zo yi wa mutane sallah shi kuma da uzurin shi washe gari ya zo ya ce manzan Allah ka ji abin da ake ce wani ka ji abin da ake rawo mu'az aka kirawo mu'az me ya haɗin ka da wannan za Allah muna sallah ya yanke ya ta ya ce ya ja sallah ya janyo bakara ko muna da uzurinmu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a fattanun an ta ya mu'az ya ce shin mu'az kai fitina kake so ka haddasa a cikin al'umma ya ce to daga yau in dai za ka yi wa mutane sallah ka ringa musu daga kisarul mufassal wa shamsu wa duhaha wa duha wa layli idha yagsha wannan shine abin da yahi dacewa a sallar isha'i ka yi wa mutane wani wani wani ziki ba komai wani yana so ya kwanta wani barci yake ji wani yana da wani uzuri a gidan shi wani yana da wani kaza'in shi bai kamata ba ka jawo mutane ba amma dai ita a lokacin da yake sallar asubahi ne ka jawo mutane amma dai ka ringa leƙa mura'at in yanayin mutanen da kake limantar sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan salla ahadukum bin nasi falyukhaffif idan ɗayan ku zai yi wa mutane sallah hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim sun mutar da shi yake cewa idan ɗayan ku zai yi wa mutane sallah to ya dan takaita in kuma ka zo za ka yi wa kanka sallah kai ɗaya ne to ka yi ma sha'a iyayen da ka ga dama an kana so ka karanta ma bakara da ali imran a raka'a ta farko kai dai ka sani dai ladanka kuma abin ubangiji amma dai in za ka yi wa mutane to ka ringa lura suwaye a bayanka in samari ne irin ka maji ya karhi ka ja su ka yi tauliliya da su yadda ka ga dama amma dai in ka ga da kwai ɗan latijawa da kwai wani malar lahiya da kwai wani kaza da kwai wanda tsayuwar tana bashi wahala da kwai wanda in yayi sujudi in yayi in yayi sujada yana takuruwa da kwai wanda dan babban jikin shi in ya zamuna zaman yana takuruwa to kai kokari ka sauƙaƙa saboda addini sauki ake so shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko Umar ya umarce su yake cewa in za ka yi wa mutane sallah to ga abin da muka manzo Allah yana yi sunna ce ta manzo Allah ni ma nake faɗi muku shine ka karanta a cikin diwalul mufassal shine daga qaf hazzawa ina hazzawa suratu abasa wa suka ce daga hujurat hazzawa suratu abasa wallahu ta'ala alam sai malik yake cewa wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi anna umar bin al-khattab kataba ila mu shine ko a hadisi biyu ne kataba ila abi musa al-ash'ari an salli al-asra wa ash-shamsu bayda'u naqiyya qadara ma yasiru ar-rakibu thalathata farasikh wa an salli al-isha'a ma baynaka wa bayna thuluth al-layli fa in akharta fa ila shatr al-layli wa la takun min al-ghafilin wannan hadisin daga malik daga Yahya bin Yahya Laisi daga Malik daga Hisham bin Urwa bin Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid Al-Asadi shine ake kiran shi da ake mai alkunya da Abul Munzir wa'ansu daga cikin malaman tarawih suka ce a ai ba Abul Munzir bane ba Abu Abdullahi ne wa'ansu daga cikin malamai suka ce a alkunyar shine Abubakar dangantuwar shi tana kaiwa zuwa ga Qurayshawa 'yan kabilar Bani Asad al-Madani kuma yana cikin tabaka ta biyar daga cikin masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai malaman hadisi suke cewa ko malaman tarajum suke cewa ai wannan bawan Allah Hisham bin Urwa thiqatun faqihun thiqa ne ana karba hadisin shi kuma malamin fiqhu ne yana da fahimta a cikin addini sai dai ibni hajar yake cewa rubbama yudallis a wani lokaci yana yin tadalisi ai mun yi bayani akan menene tadalisi rubbama takan yi lokaci zuwa lokaci yana tadalisi amma dai malaman hadisi sun wasaka shi ya mutu a shekara ta 61 a wata riwaya 60 daga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an abihi daga baban shi shine urwatu bin zubair bin al-awwam bin al-khuwaylid bin asad al-qurashi al-asadi shine ake mai da alkunya da abu abdullah yana cikin tabaka na uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an aike shi a harkon khalifanci na Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi wa'ansu daga cikin malamai suka ce kai a ai karshen khalifancin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi shekara ta 23 shekaran nan aka aka aihe shi shi urwa bin zubair yarda Allah shi tabbata a gare shi siƙa ne kuma malamin fiƙihu ne wanda yake shahararre a cikin tabi'ai ya mutu a shekara ta 94 a hada mafi rinjaye wani su daga cikin malamai suka ce a 92 wani suka ce 93 wani suka ce 99 hamma da kai wanda suka ce kai 101 Allah yi mai cikawa wani suka ce 95 wani suka ce shekara ta 100 Allah mai cika amma dai hada mafi rinjaye ya mutu a shekara ta 94 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa daga Umar wanda ya mutu shekara ko ya shahada shekara ta 23 da hijira yake cewa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari Umar ya rubutawa Abu Musa al-Ash'ari cikon bayani ne akan waccan wasiƙa hadisi na bakwai da muka karanta yake cewa Umar ya rubutawa Abi Musa al-Ash'ari yana kalkashin shi yana wali ko yana hakimi a wani gari duk da garin garin yaman ne wanda lokacin da ya tura su da shi da mu'az bin jabal shi yana ɗayan ɓangare shi kuma shi ma yana ɗayan ɓangare yake cewa lokacin nan umar ya aika wa abu musa al'ashari da ya aika mai abin da yake cewa an salli la'asara wa shamsu bai ba'u na kiyya ka sallaci sallan la'asar rana tana hora kal babu abin da ya rawaye da ita a wannan lokacin ka sallaci sallan la'asar ya ce gwalgwadon ƙadar ma ya siru rakim salasa ta farasikin gwalgwadon matahiyi wanda zai hawo abin hawan shi ya yi tahiya daidai farsahi guda uku farsahi guda uku shi zai baka mil tara mil tara kamuni mil sisan fuwaturwa fuwanef nawa zai baka? san su sande san sosandi kilometer haka tunda in kayi duk falsafi guda shi zai baka mil uku mil uku kuma duk mil daya shi zai baka mil sisan meter to mil sisan meter sai ka yi fuwaturwa sai ya baka katmil nawa a sankimil nawa zai baka babu scientific bayan sai yuru to wannan shi kuma in ya baka abin da ya baka ya yi yawa bincikat mil mil sisan fuwaturwa sankimil wani abu ne zai baka katimil da ya sa to katimil da ya sa ya kai fuwanef shi ne zai baka farsahi guda uku an fahimta yake cewa wa an sallil isha'a ma baina kawo baina sulfin laili ka sallaci sallar isha abinda yake tsakankanin ka da tsakiyar dare ko ɗayan ukun dare fa'in akharta idan ka jinkirta ya ce fa'ila shaɗarin lail ka kai ta zuwa tsakiyar dare ya ce sai dai ka shaidinka wala ta kun minal gafilin kadda ka kasance daga cikin rabkanannu ya ce sabida faman namat fala namata ainihu faman nama fala namata ainihu duk wanda ya barci to ka Allah sa idanuwan nashi zarmutsa ba don komai ba sabida ya gafala ya rabkanu akan sallar dare shi kuma yana ɗaya daga cikin tsarin shaidani idan ka yi barci yana zauwa ya yi hura a cikin kunnanka ya ringa shafa ka ibarcinka ibarcinka ibarcinka ibarcinka lokaci bai yi ba kamar yadda yau kana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Bilal lokacin da suka sauka a wani wadi wani dan kwari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi shimhuda suka kwanta sai ya ce wa Bilal ka tsaya kada ka yi barci idan lokacin alfijir ya kai ka tada hagu yace kurum Bilal ya ce ina zamna ina zamna kurum sai na ji ana shafa da ana cewa ibarcinka ibarcinka ya ce kurum ni ma barci sai ya ɗauke ni ya ce zuwa lokacin da hassi da rana ta huto kurum suka hurga da suka tashi a lokacin nan yake cewa wallahi tallahi barci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka walka ya tattara aka tattara kowa yake cewa ku hahada kayan ku mi gaba saboda a cikin wannan kwarin da kwai shaydani suka yi gaba a lokacin nan manzo Allah yake cewa Abubakar yake ce mai shaidani ne ya zo yana shahwa shi yana ce mai kayi barcinka kayi barcinka shi san yayi barci kuma ya huwi mai hura a kunne barcin yayi yauni ya ce shi san ya bilal ya rabkana ko bilal ya gaza tashi abubakar yake cewa na hazo mun tsaya da bilal bilal yake faɗi mun wallahi ka ji shaidani ne kurum ji ne ana ibarcinka da sauran lokaci ibarcinka ana shahwa ya ce kurum barci ya ɗauke ni ya ce wallahi tallahi na ƙara tabbatarwa lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lalle ɗan aiki ne da gun Ubangijin shi imani ya ƙara datuwa ko ya ƙara tabbatuwa a cikin zuciya wallazi na ta da wuza da humhudan wa a ta hum taƙawahum Allah sanya mu daga cikinsu to shine nan yake bayyana mai wala takun min al-ghafilin kadda ka kasance daga rabkanannu saboda jinkirta sallah har a huce lokacinta to yana iya kai bawa ya kasance daga cikin rabkananni wannan kuma shine halin mu a yau sanya nan ba dan komi ba imam malik ya kawo wannan diddan ya nuna maka lokutan sallah in ka kiyaye lokutan sallah ka yi sallah a lokacinta to ka sha ka kiyaye addininka idan kuma baka yi ba to ka so zartar da addininka ka shiga cikin layin gafalallu Allah ya kiyaye mu za mu tsaya a nan kasancewar lokacinmu ya ja abinda muka karanta abinda yake abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amunna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun su ya sanya albarka a ciki wanda suka rigaye mai gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya lullube su da rahamar shi ya sanya aljanna ita ce makomarsu mu kuma da muka yi saura muna fatan ubangiji ya cika mana da imani marasa lahiyar mu da ke gida da ke asibiti muna fatan kowa Allah ya koro mai manzon sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kaffara ce duniya da lahira wannan ƙasa da muke ciki muna fatan Allah ya yalwata mana aminci ya yalwata mana arzikinmu ya da ƙara datar da mu ko ya datar da mu da jagorori wanda suke adilai wanda za su mai da himma akan abin da ya shafi mas'ala ta addini اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك